الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya dawo da mu zama ta uku domin ci gaba da bibiyan wannan littafi mujmalu usuli aqidati ahlus sunnah na babban malamin mu Dr. Nasir bin Abdul Karim al-Aqal Allah madaukan sarki ya ƙara masa lafiya da imani mun karkare bayanai da malam ya kawo a cikin tamhid abin da ya rage mu ɗan ƙara haskakawa kafin mu shiga gaba ta gaba muna batu akan lafazza waɗanda yake duk wanda ka ji an faɗi a ciki ana nufin ahalus sunna mun kawo kamar sunan as-salafiyya as-salafiyya abinda ake nufi da su ahalus sunna kamar lafazin ahalul hadith su ma abin da ake nufi da su ahalus sunnati wal jama'a waɗanda suke tafiya a matafiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa a aqida da ibada da mu'amala haka nan ahalul athar da inda kaji an ce wannan al-athariyu ko athariyun ne wato yana biyan dalili shi ma ana da nufin ahalus sunna ko kuma ahalul ittiba' masu bi bin tafarki ana nufin ahalus sunna ko kuma kaji an kira su a ta'ifatul mansura wato ainihin ƙungiyar da Allah zai taimake su saboda hadisi ne da ya zo akan haka la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man khalafahu man khadhalahum wala man khalafahu hatta ya ce amrullahi wa hum kadhalik cewa akwai wata ƙungiya wacce take za ta dawwama har ƙarshen zamani di yadda al'amura suka kai ga zawa, di yadda suke da ‘yan adawa da ‘yan kutun gwila da masu musu zagon ƙasa ba za su cutar da su ba daga nan har ya zuwa ƙarshen zamani su ake kira a halin abin a ta'ifatul mansura Allah zai taimake su babu yadda za a yi galaba a kansu to haka nan kuma ana kiransu alfirqatun najiya ƙungiyar da za ta ci nasara ita za ta tsira daga azaban Allah la'akari da wancan hadisi da muka kawo a ɗaya daga cikin zaman da muka yi cewa kullu hafin nari illa wahida duk cikin ƙungiyoyin nan guda saba'in da biyu tarkacen wuta ne sai dai ƙungiya ɗaya su ne waɗanda suke kan abin da manzan Allah yake kai shi da sahabbansa To, mun fara bayani akan ahalul hadith na daga cikin sunayen ahalul sunna. Muka yi tambihi kar wani ya ruɗi cewa ana nufin ahalul hadith su ne kawaɗanda suke ɗaukan hadithi suna ta hariji, su ce wannan hadisi sahihi ne wannan hadisi da'ifi ne, ba shi ake nufi ba. Ba shi ake nufi ba. Akwai ƙungiyoyin bida'a, akwai ɗaiɗaikun ‘yan bida'a sun ƙware a wannan fannin kuma suna yi. ba su ake nufi ba ana nufin waɗanda suke bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ko da kuwa shi matsayin shi bai kai ya iya tantance hadisi ba ballantana inganta ko kuma ya raunana amma yana tafiya akan matafiyan manzan Allah da sahabbansa to wannan sunan shi ahlul hadisi so da haka ahlul hadis ba wani wata ƙungiya bace wacce za a ce ga sunayen ahalul hadith ga sunayensu duk wanda sunan shi bashi a cikin nan to bashi daga ciki ana iya kafa makaranta a ce sunanta darul hadith ba wannan ake nufi ba ahalul hadith kawai ahalus sunnati wal jamaa abinda kuma ya sanya ahalus sunna suka samu sunan ahalul hadith saboda hadisi ne ya tsaya ma yan bid'a a makogaro duk wani ɗan bid'a za ka ga babban manufansa na farko ya ruguza hadisi saboda babu yadda za a yi bid'a ta tabbata in dai hadisai suna nan a raye to in ana son a shigo da bid'a ko bid'an khawarij ko bid'an mu'tazila ko bid'an shi'a ko bid'an sufiya to sai an ruguza hadisai tukuna don an ruguza hadisai sannan kowa sai dauki qur'ani ya mishi kafintanci ya fassara shi yadda ya ga dama kai kuma baka isa ka ce mishi ba haka nan tunda wanda ya isa mutum ɗaya ne ya isa ya ce eh wannan fassarar ta yi ko bata yi ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to in aka ruguza hadisan to yayi zai iya tantance ya ce eh fassarar ka ta yi ko bata yi ba babu da aka shedan zai ci karen shi ba babbaka kuma ‘yan bida'a za su shimfiɗa gurɓatattun aƙidansu babu wani wanda zai ci gyaransu a kai wannan ya zama hadisai suna ma ‘yan ƙungiyoyin bida'a ta baibayi ƙwari da gaske buri in buga misalai don a gani wani zai ce maka shi yanzu ya yadda Allah na ƙasa Allah a ƙasa yake me yasa wasu jud wa ƙatarib kai sujada za ka kusanci Allah to lokacin da aka ce kai sujada ka kofa goshinka ƙasa kenan ko to za ka kusanci Allah to ya nuna Allah na ƙasa to yanzu wannan fassarar tasa ta inganta koko gurɓatacciya ce ba mu da buƙatun mu tsaya mu mishi raddi sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi jariya aina Allah ta ce fis sama ta tabbatar da waɗancan ayoyi da suke tabbatar da cewa Allah ya daidaita a saman al'arishi so kaga aka zo da wannan hadisin ai jariya ta kare to da haka ba za su yadda da wannan hadisin ba sai su kokari yadda za su yi sun rugaza shi ko dai su ce wannan hadisi ne daga cikin hadisan ahad ko kuma hadisi ne zanniyud dalala da haka wannan hadisin ba za aka fauja shi ba so da haka a kore shi kawai in aka kore hadisai na ahad to an kore galibi daga cikin hukunce-hukuncen shari'a kai gabaki ɗaya ma musulunci hadisai su suka zo suka samu kaso kashi 80 cikin bayanin musulunci gabaki ɗaya domin ƙur'ani ya zo da addinin musulunci a dunkule a dunkule sauran filla-fillan bayanai a cikin hadisai aka samu to in aka bar hadisai suka rayu to waɗannan bayanai za su ci gaba da tabbata a cikin al'umma babu shakka Allah ya ce a yi sallah amma filla-fillan lokacin sallah daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza hadisai suka zo da shi ƙur'ani ya zo da shi a dunkule ne a ƙimin salata liduluki shamsu ila gasaƙin laili ba kowa zai iya gane wannan ba amma waye ya fayyace lokacin azahar daga lokaci kaza zuwa kaza la'asar daga kaza zuwa kaza sunna ce hadisi ne hakanan ƙur'ani ya ce a yi sallah amma ya za a fara sallan za a yi za a yi iqama iqama hadisi yazo da shi wannan iqaman da muka sani hadisi yazo da shi za a tsaya ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk hadisi suka zo da shi to in bid'a ba za su yadda da wannan ba saboda in kalakata su sami daman ruguza addinin musulunci su tabbatar da miyagun aqidunsu haka nan mu'tazila su samu daman tabbatar da aqidunsu akwai wani malami ko kuma ce wani mutum da yana da rigan malanta an ɗora shi a babban kujera a wannan jihar yana kora hadisan annabi sallallahu alaihi sallama aqidan mu'tazila yake ci ita yake neman ya tabbata to matukar da hadisan annabi sallallahu alaihi suna nan a rayi to babu yadda za a iya tabbatar da wa'annan miyagun aqidu shi yasa abin da ya fara yi da ya so sai ya ruguza hadisan sai kuma ya ɗauko malaman da suka kawo hadisan irin su bukhari da muslim yana sukansu ya ce hadisan bukhari ma bola za a kai su ko ba haka ba ya ɗauko ya ɗauko malaman da suke bayanan hadisan a wannan zamanin duk ya aibanta su ya aibanta su bin baz ya aibanta su shekul albani ya aibanta su usaimin ya aibanta manyan malamai na duniya na sunna di ya aibanta su da aka ya aibanta malaman ya aibanta littattafan ya aibanta hadisan me ya rage gurbataccen hakida za ta sami yadda za ta yi ta zauna lafiya a cikin al'umma so haka nan duk waɗansu 'yan bid'a haka za ka gani hadisai ne suka dame su kuma hadisai ne ke fayyacewa tsakankanin ƙarya da gaskiya idan wani ya zo da ƙaryarsa to shi yasa ahlus sunna tunda su sun rungumi hadisai ɗari bisa ɗari duk abin da ya zo a cikin shirya annabi sallallahu alaihi ahlus sunna sun rungume shi to sai ake kiran su ahlul hadisi to a daidai wannan gaban kafin mu shiga gaba ta gaba yana da kyau kamar yadda malai ya kawo mana waɗansu sunaye na ahlus sunna to mu ɗan buga misalai akan waɗansu littattafai da aka rubuta su waɗanda yake su ma suna bayani ne akan aƙidan ahlus sunna duk inda ka gansu ka fahimci cewa waɗannan littattafai ne waɗanda suke bayani akan matafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa kana iya ganin waɗansu daga cikin magabata su rubuta wani littafi da sunan da sunan kitabus sunna in kaga an rubuta kitabus sunna ba sunna a harshen malaman fiqh ba dan akwai bambanci a terminologies na malamai ko waɗansu malamai akwai abin da suke fassarawa sunna a harshen malaman fiqh shine abin da yake in kai shi kana da lada in baka yi shi ba kuma babu zunubi kamar dai abin da muka fi sani a sunna a ɗabi'anmu in aka ce abu kaza sunna ce abin da yake ko ka batta to babu laifi babu zunubi a ciki to su malaman aƙida in suka ce sunna ba abin da suke nufi kenan ba suna nufin kawai matafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kallon ma wai wannan aƙida ce ko ibada ko kawai meye matafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai a ce ita ce sunnan annabi me ma'anar sunna anan kawai matafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai ga waɗansu malamai daga cikin magabata kama al'imamu ahmad bin hanbal yana da littafi kitabus sunna ɗan sama abdullahi yana da littafi kitabus sunna al'imam da haq bin makhalad a shaibani shi ma yana da littafi kitabus sunna akwai littattafai da aka rubuta da yawa akan sunna waɗansu kuma su kira littafinsa da suna sharhus sunna sharhu sunna ba ana ta din za a dauki wani hadisi ai sharhin shi ba a'a za a fayyace maka matafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aqidunsa da ibadunsa da mu'amalolinsa sai dai banda irin kamar littafin sharhu sunna na al-Imam al-Baghawi shi wannan littafi ne da yake tantance masail na fiqh ila an gane shi ko kaman sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari to su wannan matafiyar manzon Allah a cikin aqidu da da ibadu da ɗabi'u ba wai ana sa maka bayani a rika ɗaukan hadisai ana maka sharhin su bane sai ya kira sharhu sunna ko kuma kitabu shari'a a sharia suna nufin sunna suna nufin aqidatu ahli sunna al-imam abubakar al-ajuri yana da littafi kitabu shari'a yana da littafi kitabu shari'a to akwai littattafai da mabambanta waɗanda aka rubuta ko kajo ne ya kira littafinsa a sunna ko na a sharia ko ne kira usuli i'tiqadi ahlus sunna kaman al-imam hibatullah ibn mansur al-imam al-lalaka'i ya kira littafin sa sharh usul i'tiqadi ahlus sunnah wal jamaa ka gani akwai irin waɗannan littattafai ko kuma abu usman as-sabuni ya rubuta littafi ya rubuta littafi aqidatu ashabul hadisi aqidatu ashabul hadith karka dauka yana nufin malaman hadisi masu takharijin hadisi yana maka tadin aqidan ahlus sunna wal jamaa shi yasa zai tantance akan zai tattauna akan aqidar zai tattauna akan dabi'un zai tattauna akan mu'amalolin da manhajin ahlus sunna daga bisani kuma ya kawo maka alamomi na ahlus sunna da alamomin bid'a da yan bid'a da waye da duk ya tattauna a cikin littafi to littattafai da an rubuta su da yawa a cikin wannan babi wanda yake wanda ke bibiyan ilimi dai zai ci gaba da ruskansu Allah madaukan sarki ya mana muwafaqa ya kamata a ce mu ci gaba amma an gana ɗan yawa waɗansu abubuwa sun taso haka wanda yake sun ɗan shawace tunanina sun ɗan abin nan ɗina gaskiya tsakanin da Allah kuma ina ganin zan raba hankali biyu ana karatun nan ana wannan mai haƙuri da yardan Allah subhanahu wata'ala gobe sai mu dubara dama mau'idin tashin wannan karatun karfe 12 ko dama shine asalin mau'idin tashin karatun nan to ina ga mai haƙuri mu dakata a nan yanzu dai mun yi muƙaddima mun kuma yi shimfiɗan da malam yi to yanzu kawai za mu kutsa cikin karatun ne ga dangada insha Allah ta'ala littafin yana da ɗan yawa so ba za mu rika mishi karatu ne na faffayyace komi filla-filla ba sai dai abin da ya zama babu makawa sai an yi ishara gare shi sai a yi abin da yake da ya zama babu makawa sai an ɗan ƙara haskakawa za a yi amma babban salon da za mu bi shi ne mu fassara baƙin maɗanyi sharhi takaitacci domin saƙon da ya isa wani lokaci ma za a haɗa binnan shafuffuka ko rabin shafi sannan sai a yi mishi dunkulallen bayani saboda dai al'umma su gane saƙon da ke cikin littafin ga baki ɗayansa abinda muka faɗi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya amfanar da mu da abinda muka sani Allah ba mu ilimi mai yawa mai amfani Allah ka tabbatar da mu akan sunna da aƙidunta da mu'amalolinta da ɗabi'unta da ibadunta ka raba mu da miyagun aƙidu da kuma bid'o'i ka tabbatar da dagagan mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Allah ya
na abubuwa kuma da suka taso wa malam Allah ya ba da iko da hanya mafi sauki na warware al'amura a takaice kamar yadda na ɗan yi bayani ina ganin mu ɗauki wannan a matsayin abin da zai taimaka mana wajen tantance inda muka fuskanta game da aƙida tambayoyin da za ka yi makanka shi ne wai na san aƙida ta ta musulunci ko ban sani ba ɓangarorinta na san haƙoƙin Allah a kan aƙida irin ta ahalar sunna na san haƙoƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na san tsarin da ya kamata mu gudana a kan shi game da alaƙata da magabata sahabban manzan Allah tabi'ai da sauransu har zuwa malamai magabata da masu shekaru da malam ya bayani duka akwai nasoshin da suka sannan shin menene fa'idar gano waɗansu aƙiƙu kamar yadda ne magana suna da amfani ko labari ne kawai da tarihi na ji kawai ya wuce ya kamata mu tantance wannan mu yi ƙoƙarin kiyayewa kuma ina ganin kamar yana da kyau mu ba da wani abu kamar a matsayin asanin wanda Allah madaukakin sarki iya sa ya tantance mana shi in Allah ya sa da lokaci to sai ya zama na cewa kila ba mamaki akwai wata kyauta ko gara ba sama da zai samu na farko dai kamar yadda muka ce mu tara abin a bambance mana mai aƙida mai tauhidi amma bambancewa da ƙi mutum ya san cewa ya tantance shi da kyau sosai na biyu idan ka zo ka yi dirasa a kan wa'innan mazahib ɗin da wa'innan ƙungiyoyi da malam zai magana a kansu me fa'idar karanta ko fahimtar aƙida da za ka yi ka gane cewa wannan aƙida ta ta'ala suna mai fa'idar ta ma'ana menene asa allati ma'ana yustafadu min ma'rifati al-aqida wa kaman tatbiqi na ainihin aqida ma hiya al-athar allati yani tatarattaba akan wannan yanayin muna yana da kyau mu samu wannan amsa an gane magana wannan zai taimaka mana akan dirasan wannan littafin duk da ban san yi magana akan babun da malam bai magana akan shi ba amma na san za a yi manhaji na talaki yanzu to mu tsaya mu kula yana da matukar muhimmanci dan da shi aka bude ba dan sauran ba su da muhimmanci ba amma mu kiyaye wayannan abubuwan kuma kullum mu ringa tafiya ala yaqini akan rayuwar mu kada mu ringa tafiya a shawaliya wallahi da daman mu ba mu san meye aqidar musulunci nan ba ta ahlus sunna ko muna jin cewa mu ahlus sunna ne mun sani kamar yadda malam ya bayyana wasu bangarori to karka yaudari kanka yana da kyau ka gane cewa wai ka san aqidar ahlus sunna da kyau ko baka sani ba in baka sani ba dau matakin tantancewa da tabbatar da cewa yanzu na san aqida ta ta ahlus sunna amma kuskure ne kana rayuwa a matsayin ka na ahlus sunna baka tsaya ka tantance wai akan aqidar da nake tafiya daidai nake tafiya ba ina da yaqini akan ta eh yanzu nan wane yana cewa wane kaza dan ba larabci aka ce kai ba da Hausa wane mene ya fahimtar ka akan kaza akan aqidar ka na san kawai akan abin da nake tafiya kaza ne to kai makanka wannan tsarin zamana cewa kana cikin tsarin da tun anan ka tabbatar da insha Allah an je can zaka tsira Allah madaukakin sarki ya samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kai mu gobe lafiya